بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 24 ga watan rabi'ul awwal hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara 1441 daidai da 21 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine darasi na 22 cikin jerin giyar kasusuwa na karatun littafin as-siyasatu shar'iyya في إصلاح الراعي والرعية ولفر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وينجي يغفر تامسا ابن تيمية يا رسولي أشكرا تقريبا كوي da ashirin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi na shi na siyasar shar'iyya yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da ƙa'idojin shugabanci da rabon mukamai da ayyukan shugaba da wasu abubuwa da ke da alaƙa da haka Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi yayin da mala yake cewa wa fi sahihi muslimin an iyad ibn himar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ahlul jannati thalatha ذو سلطان مقسط ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل غني عفيف متصدق مالن yace wa fi sahihi muslimin yazo a cikin littafin al-Imam Muslim as-sahih dinsa Muslim yace daga daga Iyad dan Himar Iyad dan Himar Allah ya kara masa yadda yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace ahlul jannati thalatha ‘yan aljanna mutane uku ne, zu sultanin muqsidin ma'abocin shugabanci wanda ya wani shugabanci kuma ya zama yana adalci a shugabancin nasa, wa rajulun da mutumin da ya kasance rahimun mai tausayi raƙiƙul ƙalbi wanda yake da karyayyar zuciya yake da tausayi a zuciyarsa, tausayin nasa bi kulli zi ƙurba yana tausaya ma dukkanin makusantansa wa muslimin da kuma duk wani musulmi ya tausaya wa duk wani musulmi na biyu kenan wa rajulun da kuma na uku shine mutumin da yake ghaniyun mai wadata afifun amma kuma wanda yake da saukin hali ba shi da girman kai ko jabberanci irin na masu kuɗi mutasaddiqun wanda kuma yake bayar da kuɗin yake yake sakin yana ba mutane wannan hadisi malam ya takaita shi kwarai da gaske a cikin sai muslim ya zo da dan wato fadin da ya fi wannan da aka ina son karanta mana shi daga cikin muslim din dan muji yadda yake insha Allah a lamba hadisi na 7386 al-Imam Muslim ya kawo wannan hadisi yana daga cikin afrad wato hadisan da Muslim ya kadaita da su shi kadai banda sauran ashabul kutubus sita ya kawo shi a babin da ya kira shi da suna ko kuma mu ce Nawawi yau babu suna da cewa babin da ke bayani akan siffofin 'yan aljanna waɗanda ake ganewa tun a duniya ya kawo hadisi da suke bayyana wasu siffofi na 'yan aljanna wanda a duniya za a gane wane ya da siffar mutanen kirki wanda ana mashi fatan zai tsira muslim ya ce haddasani abu ghassana al-misma'i wa muhammad ibn al-musanna wa muhammad ibn bashar ibn usmana wal lafzu li abi usmana li abi ghassana ibn al-musanna قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة أن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عياد بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم في خطبته مسلم يتي daga malamin shi Abu Ghassan al-Misma'i shine Malik ibn Isma'ila kenan wanda yana daga cikin rijalu as-sitta Malik ibn Isma'il ibn Dirham an-Nahdi bararren bawa ne na Nahadawa da shi da malam Muhammad ibn al-Muthanna shine Abu Musa al-Ambari kenan babban malami shahararre daga cikin malamin su Bukhari da Muslim wanda ya rasu shekara ta 252 da kuma Muhammad ibn Bashar ibn Uthman Abubakar ne la'abadi shi ma wannan wani babban malami ne dukkanin shahararru ne shi aka fi da suna Bundar Bundarul Hadith shi ma shekar ɗin suka rasu da wancan malamin Muhammad ibn Musanna shekara ta 252 dukkaninsu a manyan malamai ne shi wannan ana ba da labarin ma cewa da bai bar garinsu ba saboda uwarsa ta hana shi barin gari don haka bai fita wani gari neman ilimi ba sai bayan rasuwarta Allah ya gafarta musu muslim ya ce wallabdu da abi ghassana wurin musanna abu ghassan da ibn musanna su ne da lafazin da zai koro anan kala su biyu suka ce haddasana mu'ad bin hisham mu'adul dastiwa'i kenan wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 200 daidai shi ma daga cikin rijalul kutubi as-sitta ne shi kuma daga mahaifinsa Hishamu kenan shi kuma daga Qatada binu Di'amata as-Sadusi ɗaya daga cikin manyan malamai cikin atba'u tabi'ina wanda rasuwarsa shekara ta 118 duk da yake ya riski ma wasu daga cikin sahabbai sunan shi kenan qatada binu di'amata as-sadusi ya rasu da wuri ne ya rasu da wuri a wannan shekara ta 118 shi ma shahararren malami ne cikin malaman hadisi sananne daga shi kuma daga abdullahi mutarrif ibn abdullahi ibn shikhir duk da yake akwai maganganu da yawa akan sama na qatada daga mutarrif ibn abdullah amma dai da karki ya tabbata cewa ya ji hadisi daga gare shi kamar da Sheikhul Albani yake fada a cikin As-Sahiha da wasu malamai kafin shi Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir tabi'i ne mutumin garin Basra ya rasu shekara 95 bayan hijira baban shi Abdullah ibn Shakhir sahabi ne in kun tuna mun taba magana akan Mutarrif ɗaya daga cikin mujabud da'awa ne Allah yana karɓa da su kamar yankan wuka ibnu al-Imam Zahabi ya ba labarin wanda suka yi musu da shi mutumin bai da gaskiya sai mu karfe daga hannu ce ya Allah idan mutumin nan ƙarya yake ya Allah ka karɓi rayuwar shi yanzu yanzu mutumin nan nan take faɗi mutu kamar harbe shi to haka ana jin tsoron addu'arsa babban mutum ne cikin wali Allah ya gafarta mai shi kuma yace daga Iyad ibn Himar al-Mujashi Iyad ibn Himar ibn Muhammad ibn Sufyan sahabi ne at-Tamimi daga cikin sahabbai wanda an ba da labari cewa tun a kafin musulunci ma abokin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan ya zo makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke bashi masauki idan zai yi dawafi suturan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa ya dawafi saboda a jahiliya ba a yin dawafi da kowane irin sutura sai dai ko dai kai tsirara ko kuma ka anshi hayan kaya a gun mutanen makka kaya wanda yake tsarkakakku a aqidar su an dai san wannan labarin to shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi kayan shi ya saka ya dawafi shine ruwaito wani hadisi da limamu Ahmad ya fitar da wasu daga cikin ashabu sunan wanda manzala sallallahu yake cewa manzala sallallahu yake musu nasiha yake cewa kada mutum ya zama mai haƙuri ya tawalu har yake cewa to yanzu nan ya manzo Allah sai mutum ya zo cikin mutane ya zage ni ko ya ga magana banza kuma sai na haƙura annabi yake cewa annabi yake cewa almutashajarani shaytanani shine lafazin hadisi masu yin fada da zage-zage da cacar baki waɗannan shaydanu ne guda biyu a cikin mutane annabi yace sun zo suna yi wa junan su mummunan magana suna tsinewa junan su hadisi ne tabbatacce al-Imam Ahmad ya fitar da shi da wasu malamai shi ya ruwaito wannan hadisi babban mutum ne a cikin al'ummarsa shi ne ruwaito wannan riwaya har ila yau da yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala zata yawmin fi khutbati a cikin wata hutuba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi a wata rana sai yake cewa ala inna rabbi amarni an uallimakum ma jahiltum mimma allamani yaumi hadha Allah subhanahu wataala ya umarce ni na sanashe ku wani abu da ku ba ku sani ba Allah ya sanashe ni wannan maganganu a yau da nake magana kullu malin nahaltuhu abdan Allah ya ce in gaya muku duk wata dukiya da ni Allah na baiwa wani bawa ta hanyar kasuwanci ko ya gada ko yayi wata sana'a ko duk hanyar samun kuɗi na halas Allah ya ce a gaya muku halalun wannan dukiya halas ce ga wannan bawa nawa wa inni khalaqtu ibadi hunafa kuma Allah ya ce a sanar sheku ni Allah in ji Allah subhanahu wataala na halicci bayina akan addini na gaskiya akan hanya liƙaƙƙiya kulluhum gabaki ɗayansu wa innahum amma yadda abin yake a tatuhumu shayaɗin shaidanu ne suka zo wa mutane fajtalatkum an dini suka kawar da mutane da kan addini suka sa su akan fitintunu da kiristanci da maguzanci da bata da bid'a da sauransu wa harramat alaihim ma ahalaltu lahum kuma shedanu ne suka bi suka dinga haramtawa mutane abinda na halasta musu wa amartu wa amaratu shedanu suka umurci mutane an yushriku bi su yi mini shirka malam unazzil bihi sultana abinda ban taba sokar da hujja akan shirka ba wa inna allaha kuma Allah ya ce in sanashe ku lalle Allah nazara ila ahli ardi Allah ya kalli duka mutanen duniya kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa maqatahu Allah gaba ɗaya ya kijinin su ya ji haushin su saboda magudanci da suke arabahum wa ajamahum gaba ɗayan su da larabawan su da waɗanda ba larabawa ba illa baqaya min ahli kitabi in banda wasu ragowa daga cikin yahudu da nasara waɗanda suke kan gaskiya wa qala innama ba'athuka kuma Allah ya ce muni ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ni Allah na aiko ka ne li abtaliyaka dan na jarabce ka wa abtaliya bika kuma dan na jarabci mutane da kai kamar yadda Allah yake cewa wa nabluukum wa lanabluwannakum hatta na'lamu almujahidina minkum was-sabirin Allah ya ce na aiko annabi Muhammadu dan na jarabce shi annabi naga zai hakuri da cutar da za a mishi zai haƙura har isar da saƙona da kuma su mutane daga za su bi ko za su kangare wa an zanto alaika kitaban sannan na so ka maka da lissafi shine alqur'ani la yaghsuluhu alma'u ruwa baya wanke shi imam an-nawawi yake cewa ma'ana wannan magana shine wannan qur'ani zai zama an haddace shi a zakata koda wani ya je ya goge alqur'ani dake cikin takarda ko ya kokarin jirkita shi ba zai iya ba saboda an riga an haddace Allah ya alƙawarin kiyaye kan shi ya ce ya taƙra'uhu na'iman wa ya ƙazana ka dinga karanta shi da kai da sauran jama'a ka na'iman ko a halin bacci wa ya ƙazana ko idan ka biyu ma'anar wannan shi ne wato idan ka haddace ko kana farke ko kana bacci yana na a cikin ƙirjinka ko kuma ka karanta shi cikin sauƙi shi ne kamar yadda mai bacci yake jin sauƙin abin da yake duk da yake yin bacci bacci bai da wani wahala ba da ce kana bacci kuma kana jin nauyin shi ko wahalar shi ko kana haki ko kana jin cewa ka gaji saboda saboda wahalar baccin to haka za a dinga kanta alkur'ani cikin natsuwa wala qad yassarna alqur'ana lidhikr da yace wa anna allaha wa inna allaha amarani an uharrika quraisha kuma Allah ya umarce ni cewa na kona qurayshawa ma'ana na kure gudun su wajen kafircin su sai na sanashe su gaskiya faƙultu sai na cewa Allah rabbi ya Allah idan ya tulagu ra'asi in na matsa wa ƙurishawa ba za su fasa mun kai fa ya da uhu khubzatan su fasa mun kai su bashi kamar an ɓara waina ƙala sai Allah ya ce mini istakhrijhum kama istakhrajuka ka fitar da su daga makka kamar da suka fitar da kai ka fito da su ku je wajen makka a yaƙi wagzuhum nugzika ka yaƙe su mu kuma za mu taimake ka musu Allah wa amfik ka dinga ce da dukiyarka fasa munfiku alaika musu Allah za mu ciyar da kai dukiya wa ba'ath jayshan ka dinga tura sojoji da za su je su jihadi nab'ath khamsatan mithlahu za mu ninninka maka da mala'iku ninki biyar wa qatil biman ata'aka man asaka ka yi amfani da wanda suka bi ka ka yaƙi wanda suka saba maka ƙala sai manzo Allah ya ce wa ahlul jannati thalatha to kaji yanda yake ke yan aljanna iri uku ne zu sultani akwai wanda yake mai sarauta muqsidin mai adalci mutasaddiqun mai yin mai bayarwa wanda yake bayarwa baya duke dukiya al'umma ya hana su muwaffaqun wanda Allah ya bashi gamdakatar kaga shi a can bai ambaci wannan ba saboda da kai yake kawo ibn taymiya duk wannan abin da yake faɗa da kai yake faɗa sa baya duba littafi muwaffaqun wanda Allah ya bashi gamdakatar Allah ya sa shi akan turba ta gaskiya akan shugabanci domin shi ma ba yin kanshi bane wanda Allah ya bashi gamdakatar ta fuskar dukiya al'umma da ke hannunsa rowa da bakin hali bai hana shi ba mutane ba mugun nufi da rashin tausayi bai hana shi ba mutane ba haƙoƙinsu da haƙoƙin da ke kansa nasu bai hana su ba to shine muwaffaqun kamar da malamai suka fassara wanda Allah ya bashi gamdakatar akan shugabancin da yake da haka ko limanci ne kake mutane a masallaci kaga cewa Allah ya taimake ka kana abin arziki to ka gode wa Allah ba wayanka bane balantana wani babban shugabanci da za a baka na ƙasa ko na jiha ko na wata ma'aikata ba ƙaramin bala'i bane jama'a wa rajulun na biyu shine mutumin da rahimun mai tausayi raƙiƙul ƙalbi mai karayar zuciya mai saurin jin tausayi likulli zi ƙurba yana tausaya wa makusanta wa musulmin yana tausaya wa kuma duk wani musulmi ya mushi abin da zai iya na uku wa afifun da kuma wanda yake mai kamewa daga saɓan Allah daga san zuciya daga bin shubaha ko bin sha'awa muta'affifun wanda ya wadatu da abin da Allah ya bashi zu iyalin amma kuma gashi Allah ya tara mishi iyalai bai da wadata kaga a can shi sai kawo da lafazin cewa wa wa rajulun ghaniyun afifun shi sai yake da kyau kullun za karanta hadisai altafai musamman na ibnu taymiya ka dinga komawa tushen su saboda yana daukowa bil ma'ana galibi yadda yake a lafazin wa afifun muta'affifun talaka mai wadatar zuci zu iyalin wanda kuma Allah ya tara mashi alai mata da ƴaƴa da marayu da jikoki da makwabta da almajirai da masu ci a ƙarƙashin shi duk da haka ba zai je ya bara ba ba zai je ya wani saban Allah ba ba zai kuma zauna ya miƙe kafa ya ce shi bai da shi ba a'a kullun yana fita ya nema yana yin sana'a ko kasuwanci ko kwadago ko aikin gwamnati ko duk wani abu da zai ko nawa ko kiwo amma kuma ya wadatu da abin da Allah ya bashi kaɗan ɗin nan yana rayuwar shi akai bai ɗaura rayuwar shi akan wani abu mai tsanani wanda ba zai iya ba bai je don rayuwar shi akan wani tsari wanda yake na ƙarya ba afifun muta'affifun wannan siffa ce daga cikin siffa ƴan aljanna tun a nan duniya gaba to wannan siffofin sai ka kokari kaga maki nawa ka samu a cikin su percentage nawa ka samu a matsayinka na shugaba ko a matsayinka na musulmi da aka ce mai tausayi ko a matsayinka na mai iyali wanda aka ce mai wadatar zuci daga cikin wadatar zuci shine ka nema a wajen Allah kar ka dinga kai karan Allah zuwa gurin mutane kamar yadda mawaka yake cewa idan shakauta wa idza shakauta ila ibn adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarham duk sanda kake kai ma dan adam ƙara Allah cewa ni na rasa wannan rayuwa ta rikice wallahi tallahi abin da kamar na ko wani sabo ne wa Allah ne ni ban gane ba kaza kaza kai irin da mutane suke dinnan haka ji mutum yana magana kamar kirista to kana kai ƙaran wanda yake mai tausayi ne zuwa kuma wanda bai tausayi shi da ba zai iya maka abin da Allah zai maka ba ka kai ma Allah kukanka sai ka samu a hannun shi to sai ka ga nawa ka samu a wannan makin qala annabi ya ce wa ahlun nari khamsatu yan wuta kuma kala biyar ne kaga una bai ambace shi barka su mun su kuma sai kaga ta ina ka fado ko kai mun ka fita Allah ya kare mu daga wuta abdaifu allazi la zabara lahu mai rauni bai da wadata bai da ƙarfi bai da komai amma kuma la zabar lahu bai da hankali azzabar shine al'aqal bai da hankali ma'ana ya kasa ya kasa lissafa me yayi kamata yi wanda ya samu ƙarfi shi ma ya samu lafiyar rayuwarsa ya samu alheri allazina hum fikum tabaa annabi yace waɗanda suke masu bi a cikin mutane su ba jagorori bane su ba shugabanni bane su ba masu hankali bane su ba manya bane talakawa amma suna bin yari masu shakida duk wani shirmeki su suke bin shi duk wata hauka za a gansa a cikin ta duk wani rashin tunani su ne akan gaba su ne akan gaba wajen tashin tashina su ne akan gaba wajen zagin shugabanni su ne akan gaba wajen wajen faɗan magana ba su da hujja akan ta in ana zanga zanga ko ana yawon maulidi su ne akan gaba duk wani abu mara amfani su za ka gani akan gaba su ne abda'ifu allazi la aqala lahu ma'ana ba sa takaituwa akan abin da zai amfane su su ne cin mutuncin mutane cin naman shugabanni zaman fira na banza yawon maulidi yawon zirga-zirga ta banza yawo zaman majalisa duk wani abu mara amfani wanda a ƙarshe za ka lisa ba ga bayi da wani amfani ga rayuwar kuma kuma ka to wannan shine abdaifu allazi la aqala lahu la zabara lahu la aqala lahu ja annabi sallallahu alaihi wasallam la yatba'una ahlan wala malan ba sa bin mutanen gidansu ko dukiya mana su ba sa tare da sukan bar iyalansu su je su kashe kuma ba za su je su gyara dukiyarsu ko su alkinta arzikinsu ba wani har wani zai fara noma ma ya bar shi ya lalace wani yana da kasuwa ko yana da aikin yi amma ba zai kula da shi ba wani dan makaranta ne ba zai kula da aikin da yake ba wani almajiri ne an ba shi hadda ko an ba shi karatu ya je ya iya ba zai iya ba yana ta shirme shine abda'if allazi la zabara lahu to wannan sifa yan mutane jama'a Allah ya tsare wal kha'im da maha'inci allazi la yakhfa lahu tama'un maha'inci wanda kwadayinsa baya kuya wa in dakka koda ya komun karancin sa illa khanahu wasu fasara da la yakhfa anan ma'anar shi da la yazharu lahu tama'un wa in dakka illa khanahu shine maha'inci da ba zai taba samun wata dama ba sai ya cuci abokin zaman shi sawun ogan shi ne a office ko a kasuwa ko abokin shi ko wanda ya ziyarce shi ko wanda ya bashi ajiya ko wanda suka yi kasuwanci da shi ko wanda yake bin shi bashi duk wanda ya hulɗa da shi sai yayi kuka da shi cewa wannan mahaici ne sawun lauya ne kai injiniya ne mai gewata ne gini dan kasuwa ne tela ne kai direba ne dan ataba ne ko me sana'a ka ka kula ka gani shin yaya ne reaction din mutanen da kai hulɗa da su wanda zai cuci mutane yadin su ko ya ki musu digi akan kai ko a bashi case lawyer ne ya ki zuwa ya case din nan ko ya je ya sawarwari ya anshi kuɗi a ɗayan bangaren ba ya bari a kadan ko ka bashi gida ka ce gina maka ya cuce ka ya aice ka ko kana wani gari kana aiko mashi da kuɗi cewa ya dinga ba iyalanka kuɗin cefa ne baya wasu abin da ya kamata ya ba su balantana kuma ma'aikatan ofis hadis wala haraj ha'inci a cikin harkar su da yaran masu gidansu a kasuwanni da shaguna da wuraren sana'o'i da gareji ko'ina alkha'in maha'inci allazi la yakhfa lahu tama'un wa in dakka illa khanahu wanda bai taba samun wata dama ba ko mun karancinta sai ya inci duk yar kana kaura kai sai ya cuce ka wannan kaga bai hude ne jama'a to wannan shi ma dan wuta ne tun anan duniya wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika da mutumin da kowace safiya da kowane marece ya samu hali sai ya cuce ka a gaba da iyalanka ko dukiyarka mutumin da ke kusa da kai ko ke kusa da iyalanka ko ke kusa da dukiyarka amma kullun aikin shi kawai ha'inci ya ku direbobi masu jan ogogi da masu gadi a gidaje da masu zama a boys quarters da 'yan saƙo da manajojin wurare duk irin wannan cutar da mutane suke inda wani ɗora ka akan dukiyarsa ko yi maka amanar iyalansa ko yadda da kai a cikin arzikinsa ko a cikin harkarsa kai kuma aikin ka kawai a shi to dan wuta ne kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka tuba ka mai mishi da zaluncin da ka mishi an faɗi guda uku ko kuma ya ce guda biyar wa zakaral bukhula sai ya ambaci ruwa cewa ruwa masu fa 'yan wuta ne marowaci shi ma ɗan wuta ne alama ce ta 'yan wuta ita ma zama awul ba ko kuma ƙarya ya ambata shine na hudu to dai ɗaya ne daman ƙarya ko ba kawo tana ba su tana cikin ko ba haka bane ba a sai ya ce washinzi alfahashu da kuma mara kirki mai sakin baki wanda yake zagin kowa bai san mutuncin kowa ba duk wanda ya taba shi sai ya mayar shine alfahash ya fasara ne ashidhir ashinzir shine mara halin kirki wanda kowa ke shakkarsa saboda mugun halinsa kamar da annabi ke cewa wanda mutane suka bashi ittika a fushi wanda kowa ke tsoron hulɗa da shi kana bin shi bashi ma ka ji tsoron ka tambaye shi kuna makwabtaka da shi kana tsoron ma ka mai sallama baka san ko me zai ce ba ana wata harka ma a gidan shi kana tsoron ka je ka mishi murna ko ka mishi jaje saboda tsoron halinsa ya zama babba a cikin al'umma amma kowa na tsoron ya kai mishi wani sako ko ta alfarma dangi da yan uwa ma kowa ya guje shi ko ya guje ta saboda mugun hali ko mata aure a gidanta wanda da dangin miji da danginta da makwabta da kannanta kai har da mijin ma kowa na shakkata da wanda ce kai wallahi ko san hajiya ba sai a hankali ba za ku yi samun ta a karkace wallahi a san matsala ni ni kaina wallahi lallaba ta nake to wannan ɗan wuta ce jama'a haka annabi ya ce ba ni na faɗa ba annabi ne ya raba waɗannan lambobi na gidan wuta jama'a alfahash wanda yake mai sakin baki baya nisa ba abin da zai faɗa za ka shi yana hayaniya yana zagi yana alfasha yana sharri yana ƙage yana ƙyalƙyata dariya yayin mugunta waɗannan to kaji shine na biyar ɗin ولم يذكر أبو غسان في حديثه أنفق فستنفق فسننفق عليك wannan muslim ne yake magana ta isnadi cewa din da ya dama ya ce lafazin na Abu Ghassan ne amma Abu Ghassan bai ambaci wannan kalma ba kaje ma kun ji wannan hadisi yana da ban tsoro kwarai dan karin fa'ida muka karanta shi gaba ɗaya don shi malam ya dauko iya abin da ya huza da shi al-Imam Muslim kadai ya fitar da shi daga cikin ashabu sunanul ashabu kutubus sitta ma'ana Bukhari ya fitar da shi ba Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sai dai al-Imam Nasa'i ya fitar da shi a cikin as-Sunan kubra ba a cikin Mujtaba ba sai al-Imam Abdurrazzaq as-San'ani a cikin littafin shi al-Musannaf da kuma al-Imam Abu Dawuda at-Tayalisi a cikin musnadinsa da Ibn Hibbana a cikin as-Sahih dinsa da alimamu ahmad ibn hanbal a cikin shi ma musnad dinsa sai kuma alimamu tabarani a cikin al-mu'jamul kabir da kuma malam abubakar ibn abi asim a littafin al-ahad wal mathani ba cikin littafin shi da aka fi sani wanda shine kitabus sunna ba Allah ya kyauta to jama'a kun ji wannan hadisi da abin da yake cikin shi da fatan mun fahimta to wannan kenan malam ya kawo dan ya mana hujja akan cewa daga cikin siffofin kirki da ake fata a samu daga shugaba shine ya zama mai adalci wanda adalci shine abin da yake tsaida shine mabudin wato ke tsayuwar shugabanci malam yace wa fi sunani anhu annahu qala as-sa'i ala sadaqa bil haqqi kal mujahidi fi sabilillah yazo a cikin as-sunan al'imamu abu dawuda da tirmidhi da ibn maja duka sun fitar haka al'imamu ahmad ibn hanbal da kuma ibn khuzaima da hakim da bai haƙi dukkaninsu sun fitar da shi ta hadisin rafi ibn khadij da lafazin cewa al'amilu ala sadaka ba kamar da shi ya kawo da asa'i ba al'amilu ala sadaka wanda ke aiki wajen tara zakka ta musulmai ɗaya daga cikin wadanda Allah ya ce a basu kenan wal'amili na alaiha ko da yana da wadata za a cire mushi albashi ko wani wato honorarium da za a dinga bashi a cikin wannan dukiya al-sadaqa bil haqq wanda ya tsayi akan gaskiya wajen wannan aikin manzo Allah yace kal mujahidi fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ladan shi da kuma irin aikin da yake musulmi kaman aikin wanda ya fita jihadi wanda ke kula da dukiyar musulmi yake kula da baitul malin musulmai wanda ke rike da dukiyar al'umma musulmai a matakin da suke rayuwa a gari ko ƙasa kai ko da a matakin masallaci ne kai da aka baka tirejaran masallaci kake rike da wannan kuɗin na al'umma ka rike su da gaskiya baka yi ha'inci ba baka lalata ba baka yi sawarwari ba ladan ka irin ladan ne na mujahidi jama'a da aka ba karamin lada bane ka kusan mujahidi cewa kai komai nashi lada ne kawai hatta kashin dokin shi ma lada ne to haka shi ma wanda ke irin wannan aiki zai samu irin wannan ladan ta fuskar tantanta zuwa ga lada da kuma yadda yake aikin tarawa musulmi wadata da kyakkyawan tattalin arziki to haka kenan wanda ke gaba da shi wanda ke rike da kuma gaba ɗaya tukulluman arzikin al'umma to shi ma zai zama kenan ladan shi kamar na kwamandan yakin kenan in ya zama wanda yake wakilta shi ta fuskar dukiya yana samun wannan ladan ina kuma ga wanda shine gaba ɗaya jagoran al'umma وقد قال سبحانه وتعالى كما الله yake cewa lamma amara bil jihad yayin da Allah ya umarni da jihadi sai ya ce waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ta'maluna basir bima bima ya'maluna basir ko wannan tace cikin suratul anfal kenan da Allah yake cewa waqatiluhum kuma ka yaƙe su hatta la ta kuna fitnatun har sai an waye gari babu wata fitina wannan kana anan tamma ce kamar ma'anar shi hatta la tahsula ko hatta la tabqa fitnatun al fitna anan su ibn abbas da abul aliya da mujahid da al hasan ibn abul hasan al basri da qatada da wasu su duka sun fasara kan cewa fitina ma'anar shi shirka ai hatta la ta kuna shirkun ko kuma kamar da wasu malamai suka ce har a wayi gari babu wata fitina ta fuskar wato kafirai su iya gallazawa musulmai domin daga cikin ma'anar fitina akwai gallazawar da kafirai suke wa musulmai shi ma fitina ne da kuma duk wani makruhi da zai iya samun musulmi shi ma fitina ne to haka kuma shirka fitina ne da Allah ya ce fali hadar ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna imam malik yace al fitnatu hiya shirk to haka kuma akwai fitintunu waɗanda ba wannan ba kamar yadda Allah yake cewa in kadu la yaftinunaka an allazi auhayna ilayka to la yaftinunaka anan ai za su sa maka tarnaki su hana ka gudanar da addinin to wanda daga ciki akwai cutar da musulmai da kokarin hana su addinin da kawo musu matsaloli kaga wannan yafi yafi zama ma'ana mafi fadi wato har a wayi gari babu wanda zai hana musulmai yin addinin su domin har annabi ba duniya din ko ba kowa bai daina shirka ba ba wasu ba duka suka daina shirka ba to wancan zai fi ma'ana mai fadi wallahu a'lam al-imamu al-bukhari ya ruwaito hadisi da ibnu umar radiyallahu anhu ya fassara wannan hadisin wannan wannan aya lokacin da ake rigima tsakanin ibnu zubair da banu umayya a makka an daura dan mara za a yaki sai wasu suka suka samu ibnu zubair ibnu umar suka ce mishi ya kamata ka sa dan mara a je a yakin nan suka kama mishi hujja da wannan ayan saboda Allah ya ce wa qatiluhum ta la takuna fitnatun wa yakunu ad-din wa yakuna ad-din kulluhu lillah sai ce a ai mu ne muka yaki tun sanda annabi yake raye dan ka fitina ta auku ku yanzu kuna so ku yaki ne dan aukar da fitina yace ku yanzu za ku yaki ne hatta ta kuna fitnatu da na zamanin annabi yace lamma kana al-islamu wal muslimuna qalilan qalilan lokacin da musulmai da musulunci su kadan ne lokacin ne muka yaki hatta ta za ta kuna fitna amma al'an fa antum tuqatiluna hatta ta kuna fitnatu kuna so ne ku yaƙi don fitina ta auku domin tsakanin musulmai da musulmai akan san mulki in muka lura wannan aya ta bai da lafazin kulluhu dinnan addinu kulluhu wannan da ke cikin amfal akwai irinta a cikin bakara da Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah fa in tahu fala udwana illa ala zalimi bambanci shine karshen ayar da kuma wannan lafazin kulluhu din da babu a can shine al-imamu mai littafin at-tahrir wa tanwir wato abin da ibnu ashur rahimahullah yake cewa abin da ya faru shine wannan ta cikin anfal ita ta fara sauka da aka a cikin da sai aka bayyana hatta yakuna dinu kulluhu addini ya zama gaba ɗayan shi na Allah ne domin taukidin magana don a nuna cewa a'a ba ana nufin sashen addini na Allah sashe kuma na kafirai kamar da suke cewa a zo a rarrage a yi alliance mu yi namu ka yi naka ka daina zagin allolinmu mu kuma ba ka kai naka ba a'a Allah yana nufin sai an bar addinin magudanci gaba ɗaya an shiga musulunci duka shi sa ta aka saka kullum kullu to daga baya da aka saukar da bakara aka faɗi wannan ta bakara ba bukatan sai an yi wannan taukidin tunda ya shiga cikin kwalwar kowa shine bambancin da yasa ba a ambata ba wallahu a'lam to wannan ayar ya kawo ne dan ya goyi bayan wancan magana cewa aikin mai jihadi ba shine kokarin kawar da shirka gaba ɗaya a bayan ƙasa da tsaye da addini to haka aikin ma mai shugabanci tunda za a bashi lada irin na jihadi dole shi ma yayi aiki kwatankwacin irin na jihadi kun tuna yana magana ne akan cewa shugaba ba wai zai takaice ne kawai akan gyara mutane duniya ba dole ya zama aikin shi na farko kokarin gyara musu lahira gyara musu addininsu shi za ba shi lada irin na mujahidi domin mujahidi so yake ya haɗa musulunci ya kawar da sharka to haka shi ma shugaba ya san cewa aikin shi mafi girma shine daga addinin musulunci da kawar da maguzanci kafin tunanin gyara asibiti gyara hanyoyi ƙara yawan makarantu ɗaukan ma'aikata ƙara musu albashi inganta wutar lantarki inganta sauran tsaro da waye duk waɗannan abubuwa masu kyau ne amma kyansu da nagartarsu bai kai muhimmanci da nagartar addininsu ba shi sa duk ƙarshen duniya da kake jin labarin sun ci gaba idan ka tuna ba su da addini sai su baka tausayi irin america garma america ana yin musulunci an halasta a yi amma irin china misali da suke su tsaba ragin maguzawa ne da ire-irensu duk wannan ci gaban da suke ya daina baka tsoro ya daina burge ka saboda maguzawa ne an yi wasu a bayan irinsu masu ƙarfi da iko da wadata fiye da su amaruha aksara mimma amaruha sun raye duniya fiye da raye da kake ana mata yanzu an yi wanda suke gida tasa a duwatsu suke suke kankarewa su duwatsu wasu mudan ladina jabu sakhara bil wad waɗanda su dutse suke kankarewa su gida amma ina suke Allah ya kawo su saboda kafirci da suke sun zama sai dai labarin su kai wajen ka bitu lam tuskan min ba'din illa qalil an ka wuce garuwan su Allah ya ce ka allam tagna bil ams kamar ba a taba yin yin rayuwa anan ba hatta idza idza zayyana idza idza idza akhadhat al ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara dan haka Allah zai zai ma zai ma wannan duniya to haka abinda kawai zai wanzu ya zama alherin shi ya wanzu shine idan kana da imani kuma kana aiki na gari to shugabanni mas'uliya ce akan su tsaya su ga cewa mutane sun yi imani kuma sun yi aiki na gari kasa takaitu kawai akan su duniya kawai suke gyarawa ba ruwan su lahirar mutane a ce kowa ya je da lahirar shi wannan mummunan tunani ne jama'a kuma shi ya samu a cikin duk irkane da muke ciki wani sai ce a to su waɗancan kafirai ne zalla me yasa ba su ga cikin wannan fitinar ba ka san haka yan boko suke wannan tunanin yan boko wanda ba su san addini ba ka suke wannan tunanin na farko tukunna su ma suna da matsalolin da suke da su in baka sani ba su sun sani wanda kuma dai cikin su koyi kanta labarin siyasan sa da matsalolin kan ka dauka wai da kaji yanzu China da America da Russia da waye sun kai matuƙa a wajen kimiyya da fasaha da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja to wai haka suke zaune salin alin kamar yadda za a zauna aljanna udkhuluha bi salam din a suna cikin matsaloli da suka fi naka din da kake fama da su wannan ka je ka bibi tarihin su me yasa suke yawan kashe kansu in ba su da matsala suna jin dadin rayuwa waɗanda har Allah yake cewa yana yana musu tahaddi cewa in da gaske ne qul in kuntum tuhibuna Allah a a menene tuhibuna mutu ko dan aikiratu fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin fatamanna wal mauta Allah yace wala wala yatamannawnahu abadan ba su fatan mutuwa mutu amma me yasa suke kashe kansu ka san babu lafiya kenan me yasa a kasashen turawa a yanzu likitocin mahaukata da likitoci masu duba masu tabin hankali sun fi kowa samun kuɗi saboda kusan kowa patient kowa yana da ranar da yake zuwa clinic na psychiatry ko ko ko ko abin nan ko makamancin shi manya da yara maza da mata me yasa suke fama da kunci da haka suke yawan shaye-shayen miyagun kwayoyi me yasa suke fama da cututtuka iri daban-daban waɗanda ba a san maganinsu ba har yanzu an rasa da za a magance su cututtuka waɗanda aka kasa magance su kaga sa da matsaloli kenan su ma kuma matsala mafi girma shine ba su da imani ba su da Allah ba shine matsala mafi girma domin Allah ya ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya kau da kai daga ambatan Allah ya kau da kai daga imani da Allah Allah zai sa mashi rayuwa mai kunci to a cikin wannan kunci suke rayuwa yanzu mu kuma wannan wahalar da muke sha Allah ma yana son mu ne saboda muna da imani fil jumla to wannan ya idan mana kafara tunda mun kibin mun kibin gaskiya 100 bisa 100 go to shine Allah yake dandana mana azaba a duniya dan dan ya tausaya mana gobe kiyama shine kamar da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka addu'a ga mayan duniya da yake cewa ta isa abdul dinari ta isa ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila Allah Allah ka tsine wa mayan kudi Allah ka tsine wa mayan riga Allah ka tsine wa mayan makwanci annabi ya ce in ya taka kaya ya Allah kaka bari ya warke idan ya ji ciwo malamai suka ce dan me annabi zai wannan muguwa addu'a shi da aka san shi da tausayi da rahama sai ibnu hajar ya bada amsa ya ce saboda wannan ma a cikin tausayi ne domin idan ka shiga cikin wannan ka biye wa duniya ba ka tuna lahira idan ka shiga cikin wata matsala sai ka tuno lahira to daga nan sai ka rage san duniya ka ka dawo kan hanya ke ko kuma idan ka taka kayan sai Allah ya kankare maka zunuban da kai ta yi sanda kake neman duniya duk a cikin tausayin annabi ne ya maka wannan da Allah ya baka sai a lahira gara tun anan duniya ya hora ka domin anan kana da kana da damar da zaka samu ka gyara to almuhimmu shine jama'a mu gane cewa tun daga matakin gidanka kai shugaban gidanka to ka gane cewa muhimmancin addini da makomar ƴaƴanka da iyalanka yana kan gaba fiye da muhimmancin abincinsu da suturarsu da katin wutarsu da katin wayansu da komai da kake kake sai musu ko kake basu kai zama kawai kai damuwa ka kai dai ka kawo abinci kai dai ka kawo sutura kai dai ka musu ɗinkin sallah an yi haihuwa ka siyo rago an yi yaye ka kawo kwai ka kawo taliya a za a yi wancan aure ka sai mata gado da keken ɗinki da injin nika kai damu ka kawai kenan wani ya isa aure ka sai mushi mashin ka sai ya ci gaba da acaba wani ya samu admission ka biya mushi kuɗin makaranta ba ruwanka da addininsu tunaninsu aqidarsu makomarsu in ka zama haka gidanka zai ruguje lokaci daya to haka in ka zama haka matsayin shugaba ba kai mutane tanaji game da addinin su ba to wannan kasa sunanta wargadajiya tun ba je koyina ba Allah ya sani وقيل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعه ha ila yau ya ƙara kawo bayanai ce an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin wata riwaya kamar da Imam Ibn Hajar ya tattauna a cikin Fathul Bari cewa mai wannan tambaya shine Lahiq Ibn Dumaira Al-Bahili shine abin da ya inganta a wata riwaya kuma an ce shi mai riwayar wato abin nan kenan Abu Musa al-Ash'ari shine ya tambayar da kansa to da ya zo ba da labarin kuma sai ya faɗa kamar third party kamar ba shi ya tambayar ba akwai wata riwaya kuma za'ifiya da ta ce a mai tambayar nan shine Mu'adh ibn Jabal wallahu ta'ala wannan mai tambaya yace ya manzon Allah me bayani akan mutumin da yake yaki dan a san shi jarumi ne ya je jihadi amma so yake a san shi jarumi ne wa yuqatilu hamiyatan da mutumin da kuma yake yaki dan wato kabilancinsa na danginsa ko ‘yan uwansa ko wani abokinsa ko mutanen garinsu ko makamantansu wai ƙatu da riya'an da mutum da yake yaƙi ya ji jihadi amma yana yi ne don aje a ba da labari a ce yana da jaranta waɗannan mai matsayinsu ibn hajjir yake cewa abubuwan da suke sa mutum ya yi yaƙi ko yaƙi ya faru ya ce abu biyar ne na farko akwai neman ganima talabul magnam kawai aje a yaƙi don ana son a wawushi dukiya irin yadda america take zuwa ta kai farmaki kasashen mutane ta hada yaki a kasashe don ta kwashe arzikin man fetur kaga abinda kawai kai su kenan yace kuma ana zuwa la izhari shaja'a dan mutane su nuna cewa su jarumai ne kawai dan su nuna wadancan cewa mun fi karfin ku bari mu burkushe ku kuma saura masu tsoron mu ana yi kuma liriya dan aji labarin su kamar yadda mutanen makka suka ce suna son su je su fada a badar ne don larabawa su ji labarin su cewa suna da ƙarfi kawai abin da ya kai su kenan sannan kuma ana yi lilhamiya don kare wani ƙabilanci ko kare wani dangi ko kare wani ɗan uwanka kamar da za ka zo kawai ana faɗa da abokin kawai ka shiga irin da yan tauri suke yi idan kawai an ji wani ɗan uwansu ciwo ko abokinsa a wani layi sai su zo kawai da dare su zo kawai yadda muke katin nan kawai su watsa mu kaga dai babu wani dan tauriya nan duk usare ne mu ko su fafasa mana mashina su fafasa duk wanda suka gani a anguwar su zazzage shi su ci mutuncin shi su ci wannan wannan hamiya ce tsaba rage ta magudanci ya jama'a baya cika addinin musulunci da kuma al-ghadab dan mutum kawai yayi fushi fushi na sa yaki to waɗannan kuma duka suna iya zama abin yabo suna iya zama abin zargi zaka mujarradin su bai zama yabo ko zargi sai ya sai an alakanta shi da abin da ya faru alal misali yanzu hamiya dan kare wani kabilanci musulunci ya goyi bayan kai musulunci kai fada dan ka kare kabilancin musulunci idan aka cutar da wani musulmi za a iya jihadi akai ma'ana idan kafirai suka suka saci musulmi kwaya daya za a je a yaki dan hamiya dan kare mutuncin wannan musulmi halifofin musulunci sun yaki akan haka za a yi yaƙi don a gwada wa kafirai ƙarfin jarantar musulmai zai zama abin yabo ta wannan fuska to amma a nan an yi tambaya da nuna tsuran hakan zai zama zai zama abin yabo kuwa sai manzo Allah sai sallama sai kautar da tambaya akan waɗannan abubuwan saboda kasancewa suna iya zama abin yabo suna kuma iya zama abin suka a lokaci guda sai ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya wanda yayi fada ya yi jihadi don kalmar Allah ta zama ita ce a sama fa huwa fi sabilillah to wannan ne dan Allah to shine malamai suke ta maganganu akan wannan cewa wannan da aka zo anan a yana nuni farko zuwa ga cewa asali ikhlasi shine akan gaba to shin bayan ikhlasi wani abu da ya biyo baya cikin waɗannan zai lalata ikhlasin ko ba komai ma'ana jihadi mutum ya je don Allah sannan kuma bayan haka yana so ya samu ganima bayan haka yana so kuma a san shi jarumi ne da an sama sabon da suke ga manzala su ya manzala kuma an je wurin yaki za ka ga abin da rabi kaga suna so a ga a ga kwazon su kenan annabi ya ce musu a kar ku yi haka ba amma dai ya zama asalin niyyar ka Allah kake nufi sannan baya ga kuma kana so ka sa ma musulmai ƙarin kaini in sun ga ka nace kana yi wasu kuma suka ce a da zaran an samu rabu koyaye ne a ciki to zai lalata ikhlasin suka yi hujja da hadisi wanda limamu abu dawud da nasai suka fitar wanda aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu umama yace an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzo Allah me kake gani game da mutumin da ya yaki dan a ce shi jarumi ne manzo Allah yace bai da komai a wurin Allah aka ce ko da ko ya yi yaƙi yadda ya kamata annabi ce bai da komai a wurin Allah har sai dai fara aka so kaga kenan kar ya zama kana yin wani abu na addini amma ba Allah kake nufi ba in ya zama hatta jihadi wanda shine kololuwan addinin musulunci da annabi ce wal jihadu zirwatu tsunami tsunami shine tozan musulunci ya zama idan ka saka wani abu wanda ba dan Allah ba a ciki akwai matsala sannan hadisin yana nuni zuwa ga halascin ka tambaya akan illar abu kamar yadda suke tambaya a kamar yadda ke kuma bayani akan wato kwadaitar da mutane akan ikhlasi da kuma zargin yin abin lahira don duniya yana kuma daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fuskar tambayar da aka yi masa sai ya kautar da ita ba su amsa akan asalin abin da ya kamata su tambaya kai kaga bai ce musu a'a wannan ba dan Allah bane sai ya ce wanda yayi don Allah shine zai samu lada akhrajahu fi sahihaini bukhari da muslim su fitar da wannan hadisi malam yace fal maqsudu abin nufi shine an yakuna dinu kulluhu lillah addini ya kasance gaba ɗaya na Allah ne wa an takuna kalimatullahi hiya al-ulya kuma kalmar Allah ta zama ita ce a sama wa kalimatullah in aka ce kalmar Allah ismun jami'un li kalimatihi allati tadammanaha kitabu suna ne da ya tattara kalmomin Allah da ke cikin alkur'ani wa haka za qala Allah ta'ala don ku haka Allah ya ce laƙad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana li yaquma an-nasu bil qist hakika mun saukar da manzanninmu da littafansu mun saukan musu da bayanai dalla dalla mun saukan musu da littattafai da ma'auni dan mutane su tsaya akan adalci fal maqsud min irsalir rusul dalilin da yasa Allah ya ko annabawa wa inzalil kutubi Allah ya saukar da littattafai an yaquma an-nasu bil qist don mutane su tsaye akan adalci fi hukukin layi wa hukukin halki game da haƙoƙin Allah da kuma haƙoƙin bayin Allah sun maƙala sannan kuma sai Allah ya ce Allah su wata ya ce wa an zalnal hadida haka kuma muka saukar da ƙarfe fihi ba'asun shadidu a cikin ƙarfe akwai tsanani mai ƙarfi wa manafi'u nasi da ababen amfani ga mutane wal ya'lam Allah man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib kuma Allah ya saukar da karfi ya aiko da annabawa dan ya san suwaye suke taimakon Allah suke taimakon manzon Allah bil ghaibi a bisa a boye faman adala anil kitabi duk wanda yake bin wancan sakon al bayyinati wal kitabi din nan uwima bil hadidi sai a dawo da shi kan hanya ta hanya amfani da karfi ma'ana a je a yaƙe shi a dawo da shi kan hanya umirtu an qatila nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wanda yake cikin musulunci shi ma yaki bin doka ya zama bagi ya zama dan ta'adda shi ma a dawo da shi kan hanya ko ya taba wani abu daga cikin haddojin Allah shi ma amfani da karfi a yanke mai hukunci a kashe shi na kashewa ne ko a mishi haddi na yin haddi ne na kisasi walakum fil kisasi hayatun ya ulul albab da ire-irensu ولهذا كان قوام الدين bilmushafi wasaifi don haka ya zama wato tiraku pillars wanda addinin musulunci ya tsaye a kansu shine bilmushafi da alkur'ani tsayuwa akan alkur'ani bin alkur'ani karanta shi da aiki da shi da aiwatar da dokokinsa wasaifi da kuma takobi wanda za a kara addini da ita wa qadru ya an jabirin ibnu abdullah arwato daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa annahu qala yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya umarce mu an nadriba bi hadha mu duka da wannan ya'ani saifa yana nufin takobi man adala an hadha mu daki duk wanda ya gujewa wannan ya'ani mushafa ya rike qur'ani da takobi yace annabi ya umarce mu cewa duk wanda yake bin wannan alqur'ani to musa wannan takobi mu make shi gashi aka sama yake cewa ibnu asakir ya fitar da wannan abu abul qasim ibnu asakir dimashqi a cikin zabin shi na tarihu madinatu dimashqa ga lafazin sa daga amr ibnu dinar qala ra'aytu jabir ibn abdullahi wa bi yadihi sayf wal mushaf yana rike da takobi da kuma alqur'ani wa huwa yaqulu yana cewa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nadriba bi hadha man khalafa ma fi hadha Allah ya umarci mu mu amfani da wannan takobi mu yi maganin wanda ya saba wa abin da ke cikin wannan alqur'ani lakin akhrajahu sa'id ibn mansur fi sunanihi al-imam sa'id ibn mansur ya fitar da shi a cikin sunan da hakim da ibn asakir din har ila yau bi siyaqin akhar laysa min qawli jabir ta wata fuska daban ba maganar jabiru ba an amr bin dinarin kala yace samitu jabir ibn abdullahi yaqulu na jabiru yana cewa ba asana usmanu fi 50 rakiban wa amiruna muhammad ibn maslama usmanu ya tura mu mahaya mutum 50 komandan mu shine muhammad ibn maslama sahabin nan radiyallahu anhu falamman tahayna ila dhi khashab da muka je wani waje da ake cewa zu khashab istaqbala istaqbalana rajulun fi unqihi mushafun sai ga wani mutum ya fuskance mu ya sanya qur'ani a wuyansa ya rataye wa muqallidan sayfahu yana rataye takobinsa tazrafu aynahu idan sana hawaye fa qala sai yace inna hadha ya'muruna an nadriba bi hadha wannan qur'ani yana umarcin mu daki wanda musari wanda ya kibin shi da wannan yani al-sayfa ala ma fi hadha wanda ya ƙi bin abin da ke cikin wannan alƙur'ani faƙala lahu muhammad sai kwamandan ya ce mashi ijlis fanahanu qad darabana darabna bi hadha ala ma fi hadha qablaka aw qabla an tulada zauna ka ba a hankali mu mun kasance tun kafin a haife ka muna yin wannan aiki na jihadi wani ne mai gama da yan boko haram yana so kai a fara kisa sai suka ce mishi a ka ba a hankali mu mun dade muna yin wannan abin ba haka ake shi kawai da zaran abin nan ba ka ji haushi ba falam yazal yukallimuhum hatta rajau bai gushe ba yana musu magana har suka koma har suka fasa yin wannan wato tashin hankali da suke so su wasahu al-hakim ala shart shaykhaini al-imamu abu abdullahi al-hakim ya inganta wannan riwaya a bisa sharadin bukhari da muslim fa idza kana hadha huwa al-maqsud to in ya zama na tsaida addinin Allah shine maqsudin farko tukunna na kafa hukumomi a cikin musulunci fa innahu yatawassalu ilayhi bil aqrabi fal aqrab daka yadda za a kai zuwa ga wannan manufa za a bi ta hanyar abin da yafi kusanci daga nan kuma wanda yafi kusanci wato za a bi meye zai fi maslaha suwaye suka fi dacewa da su yi wannan aikin suwaye za su iya suwaye suka fi cancanta yace a a wa yunzaru ila ar-rajulaini sai a duba mutane guda biyu ayyuhuma kana aqraba ila al-maqsudi waye fi cancanta da wannan manufa wulliya sai a bashi kusan kun tana tana mana magana akan wato fifiko wajen cancanta ta fuskar wani yafi karfi wani yafi takawa wani yafi ilimi waye fi kamata yace to za a duba kowace hukuma ko kowane mukami ko kowane aiki waye fi cancanta a cikin mutanen sai a bashi wanda ake ganin zai fi kusantar da mu zuwa ga manufarmu zai fi kawo mana abin da ake sa rai zai kawo fa idza kanatil wilaya masalan imamata salati in ya zama shugabancin da ake nema shugabancin sallah ne fakat kawai limami ne na sallah masallaci ne ordinary baya ga sallah ba shi da wani karfin iko ko fada aji ko wani mandate to anan quddima man qaddama kun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai a gabatar da irin wanda annabi ya ce a gabatar haisu kala da annabi ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yafi kamata yayi limanci shine wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani wanda yafi kowa sanin alqur'ani ba wai mujarradin karantawa kai ba an suka ce qurra qari a yaran su nada ba suna nufin yadda muke tunani yanzu tsuran alarma ba a wanda ya iya karatu kuma iya fiqhun aiki da karatun to wanda da yafi malanta wanda yafi ilimi shi za a gabatar wajen limanci kaga wannan da za a gabatar yanzu sallah kawai zai amma idan ana buƙatar sallah baya ga sallah kuma zai yi komandan yaki zai yi hukunci zai gabatar da budget zai zai zai zai yi meeting zai shugabanci wasu kwamitoci zai yi jawabi wa al'umma to kaga ana buƙatar kuma ilmomin da za su bashi dama ya wannan ayyuka daka idan wannan da wannan ilmomin amma ta wajen Qur'ani kuma ga wanda ya fi shi kuma Qur'anin kawai iya sai a gabatar da wancan domin kuma shi zai iya limanci ko da wanda ya fi shi ya karatu na wajen domin ya halasta imamutul mafdul ma'auludul fadil ina fata mun gane shi ko wannan aka bashi ina aka fita daga masallaci ba zai wannan ci ayyukan ba to zaka sai a hakura da shi ya ci gaba da sallah shi wancan kuma yayi aikin da zai iya fa in kanu fil qira'ati sawa annabi ya ce idan sun kasance duk karatun su yi daya fa alamuhum bis sunna sai a duba ya fi sanin sunna fa in kanu fitnatu sawa fa aqdamuhum hijra za a duba waye riga yin hijira a wancan zamanin kin a yanzu sai a duba waye ya riga musulunta a inda yake musulunta suka yi kowa ya riga shigowa ustazanci ko wannan shigarar shi biyar a ustazanci wanda kuma tun da su da su aka fara izala ta farko kaga ya fi ya fi cancanta ce a wannan tsohon ustazi ne kai ba a san ma ko za ka yi tabbata a ustazanci ba yaushe ma ka shigo to wa in kanu fil hijrati sawa idan zikannin su tare suka shiga ustazanci tare suka tuba tare suka fara koyon hadda tare suke zuwa wa'azin kasa tunda fa aqdamu musinnan sai a duba wanda ya fi shekaru saboda albarkatu ma alkibar albarka na tare da masu shekaru a cikin ku wani ya zo zai katsalandan an zo kuma zala sai sama za a yi jawabi wani mai surutu tashi da katsalandan sai annabi ya ce mishi kabbir kabbir ina manya suka su fara magana to duk abin da aka yi so yayi kyau sai a sa manya a gaba ba a saka yara to da yara akwai wauta akwai yarinta akwai sauran abubuwa da dama duk wanda yake so ne ma auren shi kyau yana tura yara sai ya tura da tsofaffi ko abokan shi da ake ta rigima da su ake zuwa gun budurwa da su ake zuwa siyo kayan da za a saka akwatin ran da za a je neman auren profa ba zai tura su ba ko direba ba za a ba su ba za a ce wani ya musu direba a ciki ba sai ce Allah wani a ya cika ganganci da mota gaskiya saboda ka samu wata matsala ba a hanya sai an samu mutane da tsatsu kamalallu da suka san mutunci su ake turawa to haka ake so a harka addini ba mutane kamalallu masu mutunci wanda suke da hangen nesa suka gaje suka ga yau su ya kamata a sa a gaba duk wani abu da za yi matasa su jira tukunna su jira tun ɗinsu yana zuwa ya ce a a wala yu'ammana rajulun ar-rajulu fi sultanihi ba a mutum limanci a inda yake da shugabanci a gidansa ko a masallacinsa ko a inda yake shine malami ko ko makamancin haka dan kai ne babban shehi ko babban ustazu da ka zo masallacin mutane ko ka wuce gaba baka jira ma a maka tayi ko kuma ka zo gidan shi kun ci abinci an yi walima za a yi sallah ana tashi ko gaba da babban riga ka shiga gaba ka saka mutane suke saboda tsaba san shugabanci su ba sa zama a baya to wannan ya saba wa sunna sai ka bari har sai an ce akar maka Allah bismillah idan mutum ka zo gidan shi shine liman a gidansa idan ka zo masallacin sa shine liman yadda ka je ofishin sa zaka ce sauka a kujerar shi wannan take juyawa kai kai bizito kawo dole ka zauna a kujerar business ko to hakan ka je masallacin mutane ma ka jira har sai dan ka fi su iya karatu ko da almajiran ka ne ko dan ka fi su iya karara ka ce za ka kwace komai a ka jira har a gabatar da kai ka san mutane wasu akwai akwai gaggawa ne akwai ajal wala yajlisu ala takrimati to ka ma ji magana ba a zama akan karagan mutum illa bi idini sai ya baka izini idan ka shiga zaka ga ofishin attajirai da masu kuɗi da falon manya akwai kujerar da ka ganta kasanta mai gidanci to karka je ka zauna a nan a bisa al'ada an san cewa wanda ba shi ne mai ofishin ba ko ba shi ne mai gidan ba baya zama a wurin to baya daga cikin ladabi ka je ka zauna a wurin ko da na ɗanka ne ko yaronka ko wanda kai ka yaye shi ko wanda kai ka koya mishi sana'a ba zai halasta bai kamata ba kamar ka shigo mutane kawai ka zauna a kujerar direba dan za a je biki saboda direban kanin kare ko kuma a bikin wani almajirin ka ne kawai ka zo ka zana kujerar dai ba kuma kai baka da lasisin tuki ka za akwai ganganci a ciki aiko ko da ganin dan magajiri sai ka je ka danna mutane a kwata ba wai sai za a je kama hanyar kaduna ba malam ya ce fai za ta kafa an rajulani idan mutane suka yi iri guda biyu iri ɗaya au khafiya aslahuhuma ko aka aka kasa gane waye fi cancanta ukuri a bainahuma sai ai wata qura sai ai qura wato an duba yanzu ya dawo magana akan shugabanci din ne an duba cancanta su iri daya sibin su iri daya shekarun su iri daya kwarewar su iri daya experience su iri daya ko kuma an kasa gane waye fi dayan waye dara dayan an kasa da zai a gane idan aka zama haka ukuri a bainahuma sai a samu hanyar yin qura ko a saka yes and no ko a ce a yi a samu wata hanya da za a bi ko a ce a yi consultation a jefa ƙura'a kuma kamancin haka ya halasta a irin wannan yanayi kama a ƙara'a sa'adu bin abi wa qasim bainan nasi yawmal qadisiyya lamma tashajaru alal azab kamar da aka samu labarin cewa sa'ad ibn abi waqas komanda cikin manyan sahabbai radiyallahu anhu wanda shi ma babban sahabi ne cikin al'ashara yana daga cikin mujabud da'awa babban sahabi ne a cikin musulunci Allah ya ƙara mishi yarda yayi komanda a yakin qadisiyya a kasar wato abin nan kenan iraki lokacin zamanin sayyidina umar yayin da aka yi mushajara aka yi jayayya akan kiran sallah kamar da annabi yake cewa a cikin hadisi gashi ya kawo hadisin cewa law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahabu da mutane sun san ladan da ke cikin kiran sallah da ladan da ke cikin zama a cikin sahu na gaba kuma suka rasa yadda za su yi a zauna lafiya akan wannan harka sai in an yi ƙura'a to da an yi ƙura'a ladan da ke cikin kiran sallah wani duk wata halitta mai rai da ta ji kana kiran sallah za ta shaida a ranar alkiyama cewa kai mumini ne da sa ranka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah duk wani abu da ke da rai tun daga kanka makiyashi har zuwa mala'iku da suke jinka kana faɗan wannan kalma don Allah kana faɗanta da ikhlasi ba neman duniya kake ba ranar alkiyama za su yi wa Allah za su kafa shaida su ce sun san kai mumini ne su taba jin kana kiran sallah kana faɗin kalmar shahada sannan duk yawan zunubanka a lahira ba za su haɗiye ka ba domin a ranar lahira mun karanta a nan cewa za a zo zunubai suna haɗiye mutane wani ma zunubin shi zai zama kamar gulbi yana ninkaya a ciki to amma idan mutum ladani ne sai Allah ya bashi wani dogon wuya yadda kowa zai gane cewa mutumin kirki ne shi a filin alkiyama kuma ko da yana da wasu zunubai ba za su haɗe shi da shi zai iya zai iya surviving a cikin wannan gulbin na zunubai bai nufin ka je ka ta zunubi ba dan kana ladani eh bai kamata mutum yi bai iya ba sai je ya koya tukuna bai kamata mutum yi bai iya ba domin addini ne ba a yi da ka sai je ya koya kuma ko a cikin littafin risala akwai bayanin kiran sallah za ka iya koya ba sai ka ba wani kartu ne mai nisa ba kai a rana ɗaya za a koya maka kiran sallah ka iya abu mazura lokaci ɗaya annabi ya koya mai iya annan masallacin nan malam na kumbo Allah ya saka mai da alheri da masallacin can na ƙasa ya ta koya mutane kiran sallah hand out yayi ina jin hand za ku hand out galibu lanar da suke kiran sallah a gwanna za ka ji sun yi kiran sallah malam na kuma gashi nan malami ne abokinmu nan shi ya zauna ya dinga koya musu ya yi hand out aka yi duka makharijus da sifat din da abin nan da nau'o'in kiran sallah da komai sai da ya koya musu kuma aka yi practical duk sun iya yanzu wasu ma sun iya ma ba sa yi da aka sai ka je ka zauna ka koya in kana son ka dinga yi kuma ba ba ba wai sai ka tsufa ba da ne yake cewa sai mutum ya tsufa ya cire da zai arziki shi ga zai kiran sallah yanzu kana iya yi za ga samari ma suna yi da sauransu a inda bai iya ba ba zai same ta ba to inda bayan kiran sallan daidai babu garanti akan zai samu wannan falalan babu garanti sai in ya iya daidai dan zai iya zama ma yana kiran ma yana zagin Allah ne ko yana bata karatun to haka sai aka zo a wannan yakin aka samu mutane kowa ya ce sai ya kira sallah kuma mutum ɗaya ne zai iya kira a lokaci guda daga sai malam sa'ad ibn abi waqas komanda sahabi sai ya amfani da wannan tsari na ainihin wato qura'a sai aka zabi wanda dai al-imam tabari ya fitar da wannan labarin a cikin tarihi dinsa da al-imam al-baihaqi a cikin asnun al-kabir bukhari kuma ya kawo shi mu'allakan da siga ta tamridi a cikin as-sahih din shi da yace babu listihami alal adhani ya kawo shi da yake sai yake cewa warwiya al'imamu alhafid ibn hajar al'asƙalani ya hakaito cewa a cikin isnadin al'imamu bai haƙi akwai in ƙiɗayi amma dai ƙisar bi majmuhi turƙi ta tabbata kuma ko da ba ta tabbata ba tunda an samu hadisi da ya bayyana ra'ayin haka babu laifi ana iya yi ko a yanzu ne fa idza kana taqdimu bi amri llahi idza zahara aw bi fi'lihi wa huwa ma yurajjihu bil qur'a idza khafiya al-amru kana al-mutawalli qad adda al-amanati fil wilayati ila ahliha idan ya zama a matsayin ka na shugaba ka zaka bada wani mukami ka rasa wanda zaka ba amma sai ka iya karkata zuwa ga bawa wani ta fuskar wani abu da Allah ya bayyana maka kamar ta hanyar qur'a din domin idan hanyar qur'a Allah zai bayyana wanda ya zaba irin da ya faru da waɗannan sahabbai da da suka yi ƙura a kan abin nan wa makunta ladayhim if yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam da suka yi su zakariya ko kaga sai Allah ya bayyana wanda ya zaba da Allah ya ce wa kafalaha zakariya to idan aka yi ƙura ko da wadanda ake ta zabe ne jama'a idan aka ce wani ne ya ci to alamar shi Allah ya ga dama ya ba wannan mukamin kowa ya hakura kuma wannan ita ce ka'ida a shari'a Allah a imani na musulmai idan aka jefa ƙura sai ƙura'an wane suka fi yawa ba yanzu muna magana akan asalin process ɗin bane inda daga baya aka ce to wane ne ya ci a bisa abin da ya kamata matsayinka na kai musulmi to ka ɗauka kai wannan shi Allah ya ga damar ya ba wannan ganin naman na Allah bai nufin ya fi sauran falala ko cancanta amma shi Allah ya zaba to shi kowa ya haƙura sai a mushi fatan alheri amma je ai ta shari'a aje ai ta wani ne wannan tsarin demokradiya ne ba tsarin dama tsarin ta ita zo da haka aje ai ta rigima sai an je kotun Allah ya isa kuma ko a kotun Allah ya san an ce wani bai ci bai fito ce ƙarya ne da akwai wata kotu gaba da ce za a yi kaiwa Ingila da ya kai haka lauyoyi za samun kuɗi abin su anan suke suke samun abincin su kuma su kuma haka Allah ya kaddara musu Allah shi kyauta to yace wa huwa ma yurjihu bil qur'a abinda aka goyi ba aka aka karkata zuwa gare shi ta hanyar qur'a idza khafiya al amru idan abin ya buya sai aka yi qur'a sai aka baiwa wani muqamin to kana al mutawalli qad addal amanati fil wilayati ila aliya shugaban da yace to ayi qur'a a gane wa yafi cancanta sai ya ba wani to wannan qur'ar da yayi iya abin da ke kan shi yayi iya adalcin da zai iya ma'ana kana so ka ba mutane makamai sai ka rasa wanda zaka ba kana da mutum biyar da kake gan sancanta sai ka rubuta sunayen su duka aka nade a takarda kawai aka saka a cikin wani kwano aka juya aka juya aka samu dan yaro aka ce dauko mana kwaya daya ya dauko aka aka bude sai aka kawai wani ne suka ce a bashi tunda dukan sun cancanta sai da suka zama daidai wa daida ko a cancanta sannan aka yi wannan abu to shikenan haka yayi ko kuma a nemo ta hanya da za a yi bi za a iya duba wani karina ko wani abu ko wani cancanta ko ka ba su appointment wanda ya riga zuwa ko kashe to shi ne ko ka haɗa su wata hanya ne wadda za a iya ƙwara'a ta fuskar yadda za a tantance to duk abin da aka yi in dai ba a yi san rai ba to ya zama daidai insha Allah kuma ya zama karɓaɓɓe sai a yi haƙura a yi aiki da shi haka za mu saurara nan saboda kwarewa lokaci kuma da mun samu gaba sai Allah ya kamu darasi na gaba sai mu tashi inda malaika cewa faslun alquwwatu fil wilayati tajma'u quwwatal mar'i fi nafsi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik